wannan malam
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها الأحبة في الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقوى مسلمين مزاد ماتا مسجد ما مسجد بركة التي عملتي أو أن مسلتي التي كتاب من بركة مسجد الصحابة أو هو سريع كريم ملاني أو أن الرانا تا لهدي يومنا عشرين لشدة لوجه المحرم وطن لدي أسنكر من المسلمين hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri pegawai ini secara berbudaya dan dari hudu dan bendelian wani gede da sha uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladi isa da maryam alaihi salam muna kara Allah subhanahu wa ta'ala godiya ba iyaka wanda cikin ikonsa da hikimarsa da kaddarawarsa da ya sare mana ruwa a wannan alkawari da aka yi za a haɗu da yan uwa kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya bada ikon zuwa domin gabatar da daura ta addinin musulunci wanda za a gabatar da ita akan abin da ya shafi ilimin tafsirin alƙur'ani mai girma wanda littafin da za a karanta shi da tafsirin qur'ani qur'ani min abuwa bayan ta'alifin babban malami الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكري الشنقيطي wanda babban malami wanda zai gabatar da wannan daura shi ne wanda ya tattaki daga asibu yami wanda can da gudun zaman malam duk da cewa maunin da malam shi ne kwanni amma gudun zama shi ne yami a takaice wannan babban malami ya fito daga garin kwanan a yanzu da ya taso daga yanayi ya zo ya yi jihattawa sun kammala kusan tsawon sati daya sun zo kuma sun gabatar da daura da wasu suka radiyo musulunci radiyoyuka da kuma masallatai da ziyara makarantu na da musulunci allah ya ba su iko suka iso jihar da magara zanda nan ma suka gabatar da karatuttuka garin da maganin da kuma kewaye da gida shi ma kuma kawon sati daya suka gabatar da karatuka ba a ƙarshe da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana mana kafin fara karatu da kullum kusa babban malamin sunansa a sheikh abdulmalik khamis a sheikh abdulmalik khamis abubakar a sheikh abdulmalik khamis abubakar an haifi malam a garin kwani a shekara ta dubu ɗaya da dari tara da tamanin da hudu wato malam bai yanzu kusa yana da shekaru kusa a wani bai ne arba'in za mu da cewa tunda a yi yan muka koma hijira shekara arba'in har da wasu watanni nisa amma kila a turancan ya zama arba'in ba watanni da haka malam a nan ya tashi a garin kwani da yake dama ɗan gidan malamai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya karatu tun daga hannun iyaye zuwa makarantu na gida Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara malam ya haddace alqur'ani yana da ƙananan shekaru kafin ya gaba da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana ya yi karatu na misaliya da ya makarantu irin wannan namu a ya samu sattirika daidai har zuwa ya karatu Nigeria da dawo sa zuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara bayan samun takardar bakaloriya Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara a dubu biyu da ashirin dubu biyu da hudu malai samu takarda ta karbuwa a jami'a da ke kasar libya kafin libya ta zama a nan ya yi sa babba a wannan shekarar aka karbe su ana haɗa karatu ta guda biyu duk wanda zai yi abin da ya shafi tarbiyyar kuma sassan islamiyya to ana ware hafizan da ke ciki sai kuma a karantar da su ulumul qira'at zama da fi nafsi wa qad hiya al-fadhiya wa al-rasal al-islamiyya idafatan tare da kuma ulumul qira'at Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara a dubu da takwas malam ya kammala ya dawo ya ci gaba da abin da shafi da'awa a garin Niamey haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara kuma bayan dubu da sha hudu ya samu tafiya karatu ƙasar saudiya radar alamin islami kenan wannan da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara a san ma'al ali da kuma karatuka a alharam makki da ma alharam malik to Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya kaddara dawo malam ya ci gaba da dawowa ne a nan garin ya ne ya ci gaba da dawowa a matsayin shi na malamin ne karantarwa a jami'a ta mahmud ka'ad da kuma sauran wurare da kuma sauran ma'ana sannan malami yana yin hanci a matsalar juma'a guda biyu shi ne ɗaya daga cikin khubaba na masallacin imamu mali na masallacin da shahararre yana cikin mafi shaharar masallacin yamai wadata masallaci na mangari a rajin sirri ko wanda da wanda suna yi shahara sannan kuma shi ne imani cikin ma na masallacin kuwa da ke karkashin kuran sabatun nan da bin bashirya yana a sai shi ma da shi ne shugaban limamin masallaci da da cewa yana da dalibi wanda ke karkashin masa amma a nan masu imam bayan da kuma da sani da shi da shi imam abdalla wanda su fi ne gaba da wani insha Allah su ke gabatar da kuma to ana kulli halin ana ta da wajen da hawa karantarwa tafsirin alqur'ani a kan haka ne wanda yake cewa a yanzu ake da dama to ya kamata a yi amfani da ita kafin a kai lokacin da wannan tafiye tafiyen ba za su yi ba to a kan wannan ne ya sa wa ta ganas aka zai da zanga liman ake za a gabatar maka da daura a kan wannan littafi tafsir qur'an da qur'an na adwai bayan kenan tarihi babban malami a shekaru allama muhammad al-amin bin muhammad al-muhtar al-shakri الشنقيطي يبان ان استاذ الدكتور سيد محمد السادات الشنقيطي كان ان شاء الله الله تعالى في اخواننا يوزع فارع رحم الله ان شاء الله وزن وصص ونشيد اليه دا 20 دا 6 watan Muharram har ya zuwa rana Alhamis da zai zama 30 ko 1 ga watan Safar wanda zai daidai da kenan 17 ga wannan wata da ake cikin insha Allah muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ya taimaki malam wajen duk abin da zai gabatar mana kuma kuma ya bamu ikon halarta kowa da cikin zai ga ya zo duka na rabon musulmi makarantu da gode boha da take ta ummul fa'ila saboda ta ga ta gani kowa da kowa sana akwai muhadara da za a gabatar akwai muhadara da za a yi gobe a wannan masallaci ko da ke tun farawa yau bayan an dace da wannan karatu insha Allah bayan azhar anan zakiya a madadin karatun tafsiri da ɗan'uwa imam ismail da shi da imamin musamman guda biyar da wani masallaci na sahaba kuma na imamin juma'a da masallacin maka inda yake gabatar da karatu malamin zai gabatar da karatu a madadinsa yana insha Allah bayan haka gobe kuma da cikin masallaci lafiya za a fara muhadara a nan masallacin sahaba tsakanin magana da shi gobe litinin kenan insha Allah ranar talata a nan masallaci da ke gida da shi baba majalisa da ke unguwa da gidan tsoro da na insha Allah za a gabatar da muhadara kuma duka muhadara cikin tafsir sila mana inda aka tsaya ta da za a ci gaba sannan daga nan mutu ne guda ɗaya da tsari sannan shi ne za a je a ci gaba a dasa a masallacin ban kuma a ranar da ranar insha Allah akwai karatu da za a gabatar a radiyo da musamman radiyo amfani da insha Allah da duka duk abin da ke da koyaushe da samun karin bayani ko a ƙarshen karatu da maza a shi da kuma ba tare da tsaurita wa kwarai ba da yake malam bai so a zo wasu abubuwa da yawa ya ma dai muna fata babban malam da yake mun san shi kuma mun fara da shi kwarai da gaske duk shekaru kusan sha wani abu da hamsin sha biyar da suka wuce baya da muna nan Allah subhanahu wa ta'ala da yi mana da barka kuma Allah ya gara mu zauna a sha kan shekara da goma sha biyu kuma muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora kuma Allah ya sa a gabatar da wannan karatu da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mu kuma Allah ya ba mu ikon aiki da duk abubuwan da za mu shiga gida da insha Allah sai mu yi hankali mu saurara masu abubuwan rubutu kowa da take duk lokacin da aka ji wani kulli ko wani abu kenan za a yi ishara kenan insha Allah sai a tsaya a warware wannan kullin da ke da kusa ya tsaya dan shi yasa ya zama to iya ɗaliban ilimi kusan su ne suka fi yawa a cikin insha Allah kenan da wannan nake cewa eh haka da afuwa mace za ku Allah ka ba da yan gyara kulliyatul lugha wa dirasatul islamiyya ni na ce a tarbiya kulliyatul lugha wa dirasatul islamiyya dirasatul islamiyya din ka dauke eh haka da kulliyatul lugha wa dirasatul islamiyya a bibiya kenan kulliyatul lugha wa dirasatul islamiyya daga cire malam malamin da lugha larabci ko malamin da addinin musulunci kenan da aka Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya Allah ya shakura saboda amana ce ne a fada da ne in sha Allah ya fadala مشكور مقبولا كانت على ذلك أنه أخوي الشيخ مال عبد الله daga garin dogara dogara ya samu da garin daga na da sarkin adalis sai kuma nan kuwa kanansa wanda mahaifin su da shi ne da muke gani a nan malam aminu da rashin baya kenan malam aminu khamis abubakar shi ma in sha Allah idan muna da tafiya da subhanahu wataala ya sa gudanar da komai lafiya da ya lafiya ɗan uwa da suka kama cikin wannan aiki sanannu da duk da ba za su amar sunayen su ba amma dai ana ganin su da muna fatan duka kowanne Allah ya saka masa alkhairi kuma Allah subhanahu wataala ya sa duka mahalu mai wannan aiki tare da mun yi tarayya cikin yadda da ke assalamu alaikum ayar jibo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa gaba ɗaya da halayensa da waɗanda suka bi su akan tafarki na gari haɗe zuwa ranar ƙarshe ranar sakamako lalle muna ta waƙen za mu zo a nan garin maraɗi don saboda gabatar da muhadarat da karatuttuka allah bai kaddara ba sai wannan karo muka tsara za mu zagaya a cikin jiha uku tawa da magaram ko zandar da kuma maraɗi allah ya kaddara kamar yadda malam suleiman ya bayani an rigai an ƙare allah ya ba mu iko mun ƙare da jihar tawa muka fara da tawa saboda kusa ga gida take sai muka wuce da magana muka ke a ya kamata a fara da maradi ko to mun ji tsoron idan muka fara da maradi aka yi sati ɗan shi ɗan ya samu daga jiya mu koma gida sai muka yi teknik allah ya ba mu dabara muka ji muka ke kuma yau zamu insha allah za a gabatar da karatuttuka a wurare daban-daban kamar da kuka ji malam suleiman ya gabatar da bayani a matsayina na ɗalibi kun ji kawai ta faɗa yake wuri ka za mun je karatu mun je karatu mun je neman karatu to kaga wanda ya je neman karatu ya dalibi dan can mallanta bai kuta su ba amma dai fata ne na gari malam yake yi saboda dama ana tunanin mai neman ilimi ya samu taka wani mataki kuma neman ilimi ai ba zai kare ba mutumin da ya san abin da ya dace ake kira ilimi ya san kuma yana bukatar kare a garin tawa cikin daular da muka yi mun yi daura ne akan a cikin littafi ko a littafin risalatun fi da'wati ila Allah na Sheikh Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen daurar da muka yi a Zandar mun yi ne a wato littafin al'aqida al-tahawiyya ta imam al-tahawi anan kuma maradi sai muka zabi muqaddima ta adwa'ul bayan abinda yasa ba mu yi littafi ɗaya ba a ko ina saboda kada ya zama to takrara kuma dukkan su ana dauka a facebook mutum zai iya komawa muraja to kaga a ce an yi littafi a can an zo a nan ma an yi shi sai zama to akwai takara sai muka zaɓi ko'ina a saka wani littafi na daban mun ɗauki wannan muƙaddima ta azuwa'ul bayan saboda ɗansu dalilai wanda mun san dai shi alkur'ani ba mu zo bayani shi ne tushe sannan kuma muƙaddima ta azuwa'ul bayan an ciro ta ne daga littafin da shi malam ya yi saboda malam malami ne mausu'a bila da shanƙi kamar nan da cikin ƙasar mauritaniya malami ne wanda ya je a ƙasar saudiya don saboda aikin haji allah ya ƙaddari zamansa a can wanda kuma a wannan lokacin saudiya ta fahimci malam yana da baiwa idan ka gan shi baka cewa ma malami ne ta fuskar sutura saboda bai damu da sanya sutura mai abin nan ba to Allah ya kaddare dai cikin tattaunawa aka gane mallam babban malami ne kuma kasar Saudiya ta nemi ya zauna a can wanda kuma ba sai mun tsawaita a tarihinsa ba ya zauna a Saudiya kuma ya yi tafsirin alkur'ani aka tafsirul qur'ani bil qur'an wanda mafi yawancin kasa kasan ba a same su ba amma dai an samu dan da aka samu an yi mujalladi biyar wanda da an same su gaba ɗai ana ganin zai kai mujalladi 150 al'adbun namir min majalisar shankaiƙi sannan kuma malam ya rubuta littafi tafsiri na adwa'ul bayan lokacin da ya fara ganin kamar rashi ya yi fama da rashin lafiya a ƙarshen rayuwarsa kuma yake ganin ya kamata ya rubuta tafsirin ƙur'an bil ƙur'an to ya fara rubutawa ya fara daga suratul fatiha ya kawo suratul mujadila ko suratul mujadala wajen ala inna hizballahi humul muflihun Allah ya masa rasuwa Allah dalibinsa sheikh atiyya salim shi ne ya gabatar da tafsirin wato daga suratul hashir har zuwa suratul nas ta cimbatu adwa'ul bayan duk da yake ya yi amfani da sauran maganganun malamin inda ya karantarwa a jami'a yana tafsirin alkur'ani in an samu wata magana da take da alaƙar waɗannan suwar sai a saka ta a ciki domin zaɓi wannan saboda malam malami ne mausu'a malamai ne waɗanda a duniyar musulmi kamar can ba a rasa ba ake samun irinsu baiwa ce ta Allah saboda malam mausu'a ne a fage daban-daban ba wani fage da za ka taɓo ba ka samu malam ya ce a cikinsa an gane ko duka gwargwadon hali shi inda ya taɓa ya ɗauka na san tsammanin kamar wanda fadar ya sani a rayuwarsa saboda galibin kusan halakat musamman a ƙasar mauritaniya za ku iska da karanta ilmomi daban-daban kuma malam dalibai bu san shi sosai ba saboda ya mutu tun wajen 1900 ila garin da 70 da ko uku ne haka nake sawa tsammani in bambanta ba yauwa yau shekara 50 yanzu da barin duniya ba kowa san malam ba sai waɗanda suke mu'amala da littattafansa kuma galibi malam saboda mausu'a ne idan yana karatu ya tashi daga wannan ilimin ya shiga wannan ilimin ya tashi daga wannan ilimin shi ke sawa da yawa daga cikin mahalamai ko ɗaliban ilimi in ba wanda yake yana da sanin fannoni daban-daban ba ya karanta littafin ba musamman ilimi da usulun fiqh ya yi zurfi a cikin wannan ilimi wanda kuma malaman saudiya da dama sun yi karatu a hannunsa daga ciki akwai mufti da kasar saudiya a yanzu fauzan salih al-fauzan dalibi ne da wannan malami sheikh ibn uthaymin shi ma dalibin sa sannan bin baz ma ya yi karatu wasu fannoni wato a hannun a hannun ma ina fata ana fahimta ta to don haka malam ya karantar da malamai waɗanda mashahuran malamai ne daga yamma wanda lokacin da zauna saudiya ya yi da'awa ƙwarai da gaske ya'yan sama guda biyu suna can saudiya guda ya rasu muhammadu mufta bin muhammadu aminu shankiti akwai ɗansa abdalla bin muhammadu aminu shankiti yanzu shi ne abin da kulliyatul tafsir a jami'a ta madina madinatul munawwara madinatul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jikansa kuma shi ne abin da kulliyatul qira'at a jami'ar madina da haka malamai wannan a takaice muna son rayuwa ta yi albarka kuma ana ci gaba da al'aqa har yanzu kuma biladu shaqiq Mauritania ba musun su bane yanki ne wanda har yanzu a karatu a duniyar musulmi ba wani yanki wanda ya kai su saboda su har yanzu suna cikin al'ada su ta da ta larabawa suna amfani da irin abinci na da da komai kuma a damu da sai an sa sutura mai kyau ba amma ana karatu kwarai da gaske kun ji wannan ko to wasu riwaya sun ce sheikh nasiruddin sa'adi ya yi karatu gare shi a hannunsa waɗansu kuma malabi suka ce a ba wannan muhammadu al'abid shankiki ba ne wani muhammadu al'abid shankiki ne nan shi ma da kasar mauritaniya wanda sa'adi ya yi karatu a hannunsa wasu sun ce shi ɗin da wannan shi ne wato sa'adi ya karatu a hannunsa kaga wanda aka ce bin bas ya taɓa karanta wani fanni a hannunsa sa'adi misali ma ya tabbata ko ibn uthaymin ko fawzan aka ce su yi karatu a hannun mutum kaga ba abincin mallaka ko ba haka ba to sai muka zaɓi wannan littafi domin littafi ne nafi na taɓa karantar da wannan littafi ko in ce wannan muqaddima a garin yamai a masallaci na mai kadi zan an fasa da mai kadi zan a kowane institute da ake ce ma eem na taɓa karantar da wannan muqaddima tana nan a cikin intanet to amma sai muka ga a karantar da ita a haka gaban ɗalibai kuma kuma ya kasance ana ɗauka da abin ɗauka na facebook ko abin da ya kama da haka abu ne mai kyau sosai don saboda fa'ida ta haɗa kowa da kowa abin da zan ce dai kafin mu shiga cikin karatu malami ne a fage daban-daban shi yasa karanta littafinsa in baka san usulul fiqh ba to yana da wahala ka fahimci inda aka samu gaba shi yasa za mu karanta a hankali a hankali kamar da malam suleiman ya bayani idan mutum ya ji ɗalibin ilimi an faɗo wani abu saboda usulul fiqh littafi ko wato ilimi ne mai bukata sai an nasu da kyau za a faɗi wani abu idan ba a fahimta ba za a yi bayani gurgudun iko a bada misallai don saboda bil misali ya tsaddafa Allah ya taimake mu to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin dukkan karatukan da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu gaba daya idan muka duba a takarda ta bakwai sai aka samu qaddimatul muallif a takarda ta bakwai domin nan akwai wata mukaddima ta shi wannan ustazun doktor muhammad sadat sautiti ko sayyidu sadat sautiti shi ɗan uwa ne gaba da duka yanki guda suka fito amma shi profesa ne a ilimin yada labarai al'ila media to mukaddimar saboda littafin da malam yayi sai yayi mukaddima to sai aka ciro mukaddimar saboda ɗan uwa su amfana da ita littafin ba kowa ke da damar da zai halin da zai sai wannan littafin ba kuma wannan mukaddima kuma za ta karantar da kai ne yadda ake tafsirin alqur'ani da alqur'ani da sauran ilmubuka akwai ababen da ba su cikin wannan mukaddima tana yi wasu da bukatar ƙarin bayani za mu ƙara da bayanai da waɗansu malamai ko kuma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu da bayani gwargwadon iko malam ya ce bismillahir rahmanir rahim za mu fara ne kenan da suna Allah mai rahama mai jin kai bismillah kenan nabtadi'u bismillah ko ibtida'una bi bismillah malaman kufa sun tafi cewa za a kaddar fi'il kace abda'u ko aqra'u ko abin da ya kama da haka malaman basra suka ce za a kaddara ism ibtida'i ko qira'ati bi bismillah to shi fi'ili yana nuna abu yana maimaituwa shi ko suna yana nuna tabbatuwa abu jumlar fi'liya ta dullu ala al-hadath jumlar ismiya ta dullu ala thubut to kaga wani ya zabi wannan wani ya zabi wannan mun ji wannan da ke ko sai wadansu suka rinjayar da maganar malaman kufa manyan malamai ne na nahawu wadansu suka rinjayar da maganar malaman basra amma ibn kathir a cikin muqaddima ta wato tafsirinsa yake cewa ba a rinjayen da wata magana akan wata domin dukkan su alkur'ani ya zo su kira magana ta kare ko inda fi'ili ya zo iqra bismi rabbika alladhi khalaq iqra kaga fi'ili ne dole alhal suna kuma shi ma ya zo a cikin alqur'ani wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha ko mujraha aw isqra'u wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim kaga mujraha suna ne ba a ce tajri ba jikinan ba a rinjayen da wani abu sai dai a ce an ga fi'ili an hankalta ma abu abu in an ga suna an hankalta ma tabbatuwar abu in nice jalasa muhammad na hankalta ma lokacin da ya zamna in nice muhammadun jalisun na hankalta ma zaman nashi tabbatacci ina ganin haka ne wani ɗan ilimin da ya fahimtar abin da muke son ci malam ya ce wasu salatu wasu salam tsira da aminci su tabbata ala ashrafil mursalin ga wato mafi daraja daga cikin annabawa ashraf daga sharaf ne shine daukaka mafi daukakar annabawa su annabawa su kansu ba mataki ɗaya bane manzanni ma mataki mataki ne wato hikima ce ta Allah yana fifita sashen halittunsa akan sashen kuma ba wanda ya sai kan bai Allah bai sa kai haka kuma amma dai musa Allah ba zai yi abu sai da sai da hikima a annabawa Allah ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd a manzanni yace wal qad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd a mutane ko halittu yace wal qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila ya ce arrijalu kawamuna ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd ne aka ce kuma arrijalu kawamuna ala nisa ba ana nufin bima faddala Allahu ba'dahum ala dun mata ba dun maza sun fi mata ba haka kifi inna akramakum inda Allah atqakum ku fahimci wannan da kyau domin ba a kamanta matan annabawa da sauran gaba garin mutane kuma ba a magamanta musulma da kafiri ko ba haka ba kenan nan kan wani kwake cewa shi da bin da afdal ba daga nan take ba yace malaka ce nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyina domin yace ala ashrafil mursalin sai mu ce nabiyina ko ba ka ba wani bai zuwa ce nabiyina ba to nabiyina annabinmu domin ashrafil mursalin shine nabiyina din annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi da alayensa mu nan galibin fassarar da muke ma alaye shine a ce ali aliyun ali aqilun ali abbas su kadai mun fahimta ko to malamai suke cewa kalima ta al ka duba cikin littafin jala'ul afham fi salati ala khairil anam na wato al'allama ibn al-qayyim al-jauziya ya kawo ma'anonin da kalima ta al'al take dauka da kuma falalolin salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallam duk da yake da ya kawo duka riwaya sai mai kawo riwaya ba ta bukhari da muslim game da salatin manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda su malamai suka ce saboda waɗannan ingancin su ba abu ne wanda ake shakka shasa bai kawo su da suka ce a ɗan adam ne yana yawa ya yi mantuwa ko ba haka nan to kalima ta alufa waɗansu malamai suka fi cewa da al'ahalu ne sai aka tabdilin ha'un aka maida ta alhamza saboda cikin ilmu sun za ku wani harafi an juyar da shi a maida shi wani harafi kenan kalima ce ta al'ahalu sai an ka ce a kenan duka ma'anarsu ɗaya mun ji wannan da kyau waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a kalima ta ahlu daban kalima ta ahlu daban ko da ma a ce asalin su daito daga baya laraba sun bambanta su in an ka ce al'ahlu wani lokaci ana nufin iyalanka wani lokaci an ka ce al'ahlu ana nufin mutanen da wani sha'ani na wani aiki ko kasuwanci ya haɗa su sai a ce ahlul ilmi ahlun nahwi ko ba haka bane wa dhuttirabin sanadin aw matn an gane ko imam al-bukhari ya ce muqtaribun inda uhayl al-fan ya ce ohailin fanni ya yi tasiri shi saboda ba wai matanin hadisi ba ƙananan mutane an gane ko amma nan ya kawo shi saboda ya nuna kalima ta al'ahal ba yana nufin mutanen hadisi ƙananan mutane ba ne duk da ke tasiri yana da ma'anoni ba sun ce littafin yake zuwa al'ummar na ahalu ana nufin ma'abuta hadisi biya hada su ilimin hadisi amma kalima ta al'adu ba ta zakuwa da ma'ana a ce alu ilmi ba amfani da kalima sai dai kalma ta al'adu ana iya amfani da ita da iyalanka kamar da ta al'adu ana amfani da ita da iyalanka amma kalma ta al'adu ita ko ana iya amfani da ita da magoya bayanka annahu yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashqa al'adab aga ala fir'auna ba ana nufin iyalan fir'auna ci da magoya bayansa mafici wanda da ke ko to kenan da aka kawo kalima ta al'ad wani lokacin tana nufin dukkan magoya baya to in muka ɗauki wannan magana ta alihi alayensa na yana ɗaukar dukkan magoya bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam mun fahimci wannan da kyau kuma in alayen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ake nufi to sai waɗanda suka yi imani da shi domin ƴan uwansa na jini akwai da sun yi imani da shi tabbat yada أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب شيكو كلمة الأهل da ta zo kutar nufin iyalanka sai an samu dalilin fitar da su dai yan shi anan ne suke kokarin yada mummunar akida fa an jainahu wa ahlahu sai lace illa mar'atahu kaga da matar shi ba ta cikin ahlu ba ta illa mar'atahu inna ma yuridu Allahu yuzhiba ankum rijsa ahlal bait sai ce mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga alhali ko tun farkon maganar da ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik kuma da anka ce ankum ai mutum yana tare da iyalinsa akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ciki a cikin ahlul bait akwai maza kinan da an ce ankum ba a ce ankum ba matsala ba ce litaglib tare da kyau mai hantara da irin waɗanda shi yasa ma wani sha'iri ke cewa kamar da shekar ibn fahimi ke cewa alun nabiyyi umu atba'u millatihi min al-a'ajimi was-sudani wal-arabi law lam yakun aluhu illa qarabatahu salla al-musalli ala taghi abi lahab kaga alun nabiyyi waɗanda ake kira alun nabiyyi yace umu atba'u millatihi sune waɗanda suka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dole ba sai waɗancan alayen don waɗancan ‘yan uwansu na jini sai an yi ƙaidin shi da suka yi imani min al'ajin mutane da suke ajama waɗanda ba na raba wasu sudan da sudan na arabishin bakakin mutane ba wakacin ƙasar sudan ba wala arabi da kuma larabawa dukkansu waɗanda suka bi shi ke laulam ya kun aluhu illa qarabatan in dai ba waɗanda suke iya mai an ce alu ba a rufin kowa sai ‘yan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace sallar musalli alfaɗi abin da hajji kinan sai ka ce allahu musalli ala muhammadu kina abin abin ya shiga ciki kagar yana an yi ɓanna shi ko allah ya ce ma ka da linnabiyi wallabi na amanu an yi stagfiru lil mushriki walau ka da kuri kurba min ba da ma ta bayyana da hukun annahum ashabul tahi kuma ka da stagfaru ibrahim li abihi illa an mawqidatin wa'adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillahi tabarra'a min inna ibrahim la awwahum halim to wa ala alihi da alayansa wa sahbihi da sahabbansa nan in kana son ka gane bambanci tsakanin ahlus sunna da shi'a shi dan shi'a inda yin salatu sai ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sai shi saboda yana kayyada sahabbai a aqidar sa sahabi bakwai ne abu su kafin ta ba wata riwaya ta ce biyar ko shida wata riwaya ta ce uku wai duk sahabbai guda bakwai ne kai abu su kafin ta shi yasa bai cewa sahabbai ko kuma ya ce allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa sahbihi sai yi shi bai cewa wa sahbihi ajma'in kuma koda ya ce ajma'ina to birin baya su aga da akidar sa su la'ancin sahabbai suke yi taƙiyya suna taƙiyya ne su koyi su la'ancin sahabbai su kafirtar da su su kafirtar da matan manzo sallallahu alaihi wasallam da suna addini a ga wanda yana da kyau dole mutane sai sun tashi sun fahimci irin wannan akida Allah kai da sani kuma Allah ya shiryar da wanda yake rabo shirya wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin da wanda ya bi su akan tafarki na gari kinan manzo sallallahu alaihi wasallam annabawa alaye sahabbai da wanda ya bi su akan tafarki na gari bi ihsanin da kyautatawa sai an kyautata an yi aiki da abin da suka zo da shi an yi koyi da su ba za a watsar da abin da suka zo da shi ba a ce za a yi addini na fata an fahimci sannan kuma ba za a ce a'a ba in wata matsala ta zo ta zamani wanda babu zamanin su sai mu tsaya a'a akwai kiyasi akwai istinbati na fata ana fahimta nan da ake samun matsalar sai ce a'a kawai a tsaya ga abin da salaf suka zo da shi salaf abin da suka ruwaito za mu amfana da shi an gane ko amma a zamanin su akwai wasu tsaloli da suka zo waɗanda da babu su a waɗansu zamun nan sai su yi ishtihadi kenan bai hana a tabbatar da afa a san ingancinsu kuma bai hana a yi kiyasi ko ishtihadi idan matsala sabuwa ta su mun fahimci wannan da ko malam ya ce wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wanda ya cancanta akan wato abota mishi babu abin bauta da gaskiya wanda ya cancanta a bauta mishi a kan cancanta illallah sai Allah nafiyun wa isbat la ilaha ka kori dukkan waɗansu ababen da ake bauta illallah sai Allah ka kori bauta ga kowane irin makhluk sai ka tabbatar da ita ga Allah wahdahu Allah shi kadai ne la sharika la bai da abokin tarayya bai da abokin tarayya a cikin zatinsa ba a cewa Allah uku ne ko Allah biyu ne kiristoci suka ce Allah uku ne kaga sun haɗa zafin Allah ya kuma uku yahuda suka ce Allah biyu ne wata aƙida daga cikin aƙidunsu wa ƙalatin yahudu ko zero ne ba an gani ko to Allah bai da abokin tarayya cikin zatinsa ko cikin rububiyarsa ko uluhiyarsa ko cikin asma'a ɗin shi ko cikin sifatu ɗin shi an gane ko ko kuma ba wato a cikin ayyukansa ba wanda yake tarayya da Allah a cikin sifofinsa ko sunayensa ko zatinsa ko ayyukansa ya ce to ilahul awwali da wal akhiri kada ya cewa ilahul awwali da wal akhiri da ya ce la ilaha illallah to illallah ibn dhamma da ce ilahul awwali da wal akhiri in ka gara baka ce ilahil awwalina wal akhiri da ya ce la sharika lah to lahudin na allama harfar jari yadda ka yi yayi burkun sa akwai masu hau ɗaliban nan waɗanda sun sayar da ake faɗa ilahil awwali da wal'afiri allah shi ne abin bauta na mutanen farko da na ƙarshe malakun min ilahin ghairu haka da annabi in ya zo ki gaya ma da an ci kuma abin bauta su ba ana rufin ba a kowa yana bauta ma allah allah shi tutunta abota mishi ko an bauta mishi ko a bauta mishi ba قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس اي كل تاني ba sa bauta ma Allah ko ba haka ba yawa malam yace ku wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam abduhu bawon Allah ne wa rasuluhu kuma manzon sa ne alladhi istafahu wanda Allah ya zabe shi da haka annabta zabi ne daga wa daga Allah amma khalifanci ana yi mubaya a zaɓi wani amma a ce wani ya zaɓi kansa ya mai da kanshi annabi wannan ba zai yi ba na fata mutum zaɓi ne da allah a ga yanzu in shi a sassi a ai khilafa waɗanda za su mai bayan manzana su salama mansif ne ilahi ma'ana matsayi ne allah ke dora su a iman su allah ya dora su muku ala suna wuce a'a mubaya a kai annabta ita ce sai allah yake zaɓi ya ci dole sai wani kuma in ya zaɓa shi kenan ya yi zaɓi ne a kan hikima mun ji wannan da kyau kuma annabawa ko waɗanda Allah ke turowa su kawo saƙo ba wai sai mutane ba a cikin mala'iku Allahu ya safi minal mala'ikati rusulan wani da nasu cikin mala'iku kuma akwai rusul Allah ke zaɓar su an gane ko? hau وجعله سيد ولد ولد آدم Allah ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban waladi Adam ɗayan annabi Adam ajma'in gaba daya kamar da mutum hadisi na sahih Muslim ko sayyid walad Adam wa la fakhr to na an ce walad Adam da annabi Adam da shi cikin tunda mu ɗayan annabi Adam to ina annabi Adam ya shigo cikin shi ai shi annabi adamu ba ƴaƴan annabi adamu to wani lokaci an ce waladu adam ana nufin jinsin dan adam ko ko a'a waladu adam dukkan ‘ya'yan annabi adam to amma kuma sai mu fito cikin adilla sharidiyya annabi adam annabin allah ne amma shi manzo allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne kuma annabi ne ka koga manzo ai yafi annabi mutai ma waɗansu suke cewa annabi adamu manzo ne shi ma rasulu ne saboda abinda yake bambanta annabi da rasulu shi ne a bada sabon shari'a ba wai littafi ba ana iba annabi littafi kuma ba wai a ce annabi shi ne wanda an kama sako a cikin ta gaba kowa amma ta su ba ce gaba ba wannan ba gaskiya ba da su amma ta kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa mundhirin kaji annabawa mubashshirin suna bushara wasu suna bushara ta wurin sai ba su ga ba wa mundhirin suna gargadi wasu ka ce a annabi ba a bashi littafi manzo da yake littafi ba gaskiya ba wa anzala ba'ahumul kitaba annabi nan aljinsiya ce Allah ya saukar da littafi tare da annabi da don farko ayi annabi ne babban bambanci tsakanin annabi da manzo shi annabi ko an bashi littafi yana yiwa a ce ya aiki da shari'a wani annabi babba wanda ta fata shi kyauta dalili kuma Allah subhanahu wata'ala ke cewa inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina yahkumu biha an-nabiyyuna ma su kunci da at-taura na annabawa kaga shi wani annabi da aiki yana yawa aikin shari'a wurin mutum mun fahimci wannan to ko da mun ce annabi adam yana daga cikin rusul an fahimta ko yana daga cikin manzanni to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai shi ne shugaban manzanni to kaga wani da adam ko da adam bai shigo ba da waɗansu dalilai adilla kharijiyya za mu iya tabbatar da annabi adam ya shigo cikin shi muna irin wannan ne saboda wayar ma ɗaliban ilimi kai akwai wanda zai zo maka da shubha kai baka hankalta mata ba a lokacin da za a zama da ita baka shirya ba tun da ce sai yi wani da adam to shi da adam bai shigo ciki wani sai ce to yanzu ya ba aiki kawai ya je baka aiki malam yace alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah al wannan ana kiranta jinsiyya kai hattara dalibin ilmi al tana daukan ma'ana dai dai dai dai kusan goma sha a cikin larabci ka kuga kai al dai aka ce al sai ka ce to dai rajulun namiji al kuma da ta'rif ar-rajul kikenan an kare al tana daukan ma'ana kusan goma sha kadiba cikin littafin mu'min labi an kutubil a'arif ibn hisham al-ansari akwai al'amma tana kasuwa da uku al-jinsiyya da al wato istighraqiyya umumiyya kulliyya da al-istighraqiyya umumiyya urfiyya aka karatu ya kuma sa ya an ce jinsiyya ana nufin wadda ta haɗa jinsi gaba ɗaya kina yanzu wal asr innal insana lafi khusr ai inna jinsal insan lafi khusr dukkan da adam shi akwai al istighraqiyya umumiyya wanda tana nufin abu ya hadi komai da komai kenan yanzu alhamdulillah kullul hamd lillah akwai al da zamantowa umumiyya ce amma urfiyya an faɗi duka amma ba dukan ake nufi ba ina fata ana fahimtar ta amun ne amma bai shafi kowa da kowa ba wani lokacin za a kawo an ta shafi waɗansu amma ba duka ake nufi ba ita suke ce ma umumiya urfiya saboda urfi yana fitar da wani abu ya shigo ciki ba sai akwai al'ahadiyya wadda take nuna abin da ya wuce shi ake nufi inna arsalna ilaikum rasulan شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول وانتم ضد أكفر wannan na kawo shi ne mu fahimci al'in ma'ana nawa take ita kada a zo ana tattaunawa kai baka san an tana da ma'ana nawa ba cikin soce ce ake nufi to na al malamai sun fita cewa jinsiya ce ba wani jinsi na yabo wanda bai tabbata ga Allah domin Allah ba wani tawba wata tawaya da ake dangantawa zuwa gare shi mun ji wannan da kyau alhamdulillah dukkan jinsin yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi anzala wanda shine wanda ya saukar ala khatamir rusul akan cikamakon manzanni wal anbiya da annabawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine khatamul anbiya mu shine khatamul rusul ba a tubo manzo bayan shi kuma ba a tubo annabi bayan shi ko ba haka ba ma kana muhammadun أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين أو ذكرى خاتم إمام عاصم شيكي كرنتا وهكا سورة رسول كرنتا خاتم أنت خاتم خاتم اسم الفاعل لنا ختم to sai wadansu suka ce ai akwai annabi wa annabi sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin an kace khatam shine zobi zobe annabawa ne kawa annabawa ce ba su za a samu annabawa yasa kuka gani tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai suka ta iddiayin annabta su musaila mutul kaza da sauransu mun fahimci wannan da kyau to amma idan muka zo da wanda suka karanta khataman nabiyyin da khatiman nabiyyin imamu nafi' da sauran su karanta khatimin nabiyyin waccan qira'a sai ta fassara waccan khatam ko da mutum cewa ba sakamakon annabawa ake nufi ba an gane ko to khatim ita tana fassara wannan tana da cikin ko annabawa ke ci kuma alqira'at yufassiru ba'daha ba'd kuma zala su tabi ce la nabiyya ba'd ba a samu annabi bayana ba ma manzo ba annabi ba ba a samu bayana dan da yace la rasul ba'di wani sai ya ce shi la nabiyya ai shi annabi sai ka ce to babu ma annabi zaka ƙarya ta ƙare domin me yasa ce la nabiyya wato kullu rasul nabi wa laysa kullu nabiyyin rasula dukkan mutum ya ce manzuri to annabi amma ba duk annabi yake manzo to shi sa ce la nabiyya bai ce la rasula dan da ya ce la rasula kaga shi ke da sun saba diskussion to su annaba ne ba manzanni bane i'jazi na hadithin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai sa za a yi ta karya akwai lokaci su sai wani mutum ya iddia'in shi malami ne daga malami zan wali daga wali zan gausu daga gausu ya zan mala'iki daga mala'iki ya zan annabi daga annabi ya zan allah an gani irin waɗanda ba su na faru an gani ko alhulun fiddi to ko kuma su ya ce mutum saba'in ne za su iddia'in su annabawa ne an gane ko za su yi iddiyayin su annabawa ne ya ce saba'in waɗansu malamai suka ce a zamanin sa ake rufe waɗansu malamai suka ce kutun da hadisi na wani ya zo saba'in saba'in da ɗaya saba'in da biyu saba'in da uku waɗansu malamai suka ce a nan da ya ce saba'in ba adadin yake son ya yi hasan yana son ya nuna cewa za a samu adadi mai yawa domin usulubi ne na yaren larabci a wani lokaci za a kawo saba'in amma ana nufin mai yawa استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم سبعين مرة تؤية وجه سبعين مرة Allah ba zai gafarta musu na ibaratun anil kafra ko dubu ɗari da ne ba za a gafarta musu don sun kafirce ma Allah mun ji wanda da kyau ko dawa sai ya ce aka mana kita da ya ce alhamdulillahi lalli an zala asirin shi akwai a takdim wata akhir ɗalibai ilimi idan aka samu abu ba a gane ba abarcewa malami ya yi kuskure a bincika in ba kai ne an baka fahimta ba asalin maganar alhamdulillahi lalli an zala akmala kitabin ala khatamin rusuli wal anbiya amma sai a taqdim wa ta'khir shi yasa kai yanzu in ka tayi ala khatamin rusuli wal anbiya shi akmal sai ka san me zaka yi shi shin akmal kitabin zance ko akmal kitabin ko akmal to amma in kafin yana da alaka da anzala sai ka ce akmala kitab mafi cikamakon littafi mafi wato littafi mafi kamala shine alqur'ani ai at-taura littafin wato littafin Allah injila fa zabura duka su littafin Allah ne sai abinda su wadancan suka kara suka rage wannan babu ganin Allah bace yuharrifuna al-kalima amma wafi'i to amma shi ƙur'ani shi ba maganar Allah ce to shi ƙur'ani shi ne akama mafi kama domin ba za a ƙara wani abu ba za a rage wani abu da gare shi kuma ba za a tuwo wani sauko ba malam ya ce to fa kashafa bihi da wannan littafin Allah ya yayi shi ne kashafa zulmatul jahal duffai na jahilci da alƙur'ani duffai na jahilci in babu ilimin addini mutane abinda suka gada masu ke kuma za su da cikin dufai da jahilci yau ana kiran turawa sun ci gaba sun ci gaba eh wani irin ci gaba ci gaba na kere-kere ko a wannan muryar da ci gaba na na'ura akwai shi kamfuna akwai amma kuma akwai ci gaba na aƙida da musulunci da ɗabi'u na gari ina yake sun sun ce namiji a aure namiji mace ta aure mace shi ma wanda duniya ke ci gaba ta gani ba a samun maganin waɗannan cututtukan sai inda musulunci ya tabbata shi saki na alƙur'ani ya da shi allah ya yayi dufai na jahilci duk al'ummar da ilimi bai yaro a cikinsa ba ababen da za a yi kai da kanka wata rana ya halatta da tarihi da kai mafarki wa asbabil azab kuma da wannan littafin allah ya yayi sabubban azaba domin mutumin da yake bai imani da Allah ba a yi wuta shi amma sai aka sabkar da alkur'ani aka bayyana wa mutane abinda Allah yake so da abinda Allah baya so sai zan sanadiyar tunkuɗe sabubban azaba da mutane domin shirka tana wajabta a azabtar da mutane yanzu kuma an yi mutane bayani sun gane sun daina kaga an tunkuɗe wannan sabbin da Allah kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur ko ba ka dan bane bi idni rabbihim ila siratil aziz al-hamid yake cewa kuma laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin duniya tana cikin bata ta kowane bangare ta fuskar ibada mai bauta ma gunki da mai bauta ma dutse da mai bauta ma waye dukkan su ta fuskar zamantakewa ba zamantakewa mai kyau sai ka iske wata kabila larabawa shekara 40-200 ana yaki kullum aka je aka yi yaki aka gaji sai a daina a kai a yi kiwo a samu abinci kuma a dawo kuma a tada yaki ƙasashe duniya ta kasance tana tafiya akan ƙarunin ha dokar daji suna kiran shi luwadin jungle jungle law da english alƙawiyu ya kulu ta'if wanda yake da ƙarfi shine mai gaskiya ba gaskiya ce take da ƙarfi ba akwai haƙƙul kuwa akwai kuwatul haƙƙ to babu kuwatul haƙƙ sai dai haƙƙul kuwa wanda yake da ƙarfi shi zai abin da ya gada ba ko shi ne abin da biyar da ciki kasashen da suke da makamman nukiliya suke da ƙarfin ƙere-ƙere su ne suke zuwa su mamaye sauran kasashe su tsace arzikin su kuma su ba su makamai su kashe kansu ƙanunan haɓuki shi yasa duk inda babu addini ba abin da za a yi sai ban kawai na fata binci to malam yace wa amata bihi anna fa'isul ulum anna fa'isul ulum ta fuska alqur'ani ne Allah ya yayi shine amata shi yazo cikin sa cikin cikin hadisi wato al-iman bid'un wa 60 shu'ba ko bid'un wa 70 shu'ba alqur'ani yace kuka kajiya can an ce 60 da wani abu kuma an ce 70 a'a da yace bid'un wa 60 bai ce faqat ba nan ya baka kasuwar sani sai ce a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha an tariq shi imatatul adha an tariq kaga daga nan amata bihi jayiwa kuranyewa yayi to ta fuskar alqur'ani Allah ya yayi ya bayyana anna fa'isul ulum daga ilmin muka masu tsada na fa'is jam'i na annafis abinda yake mai tsada ilmin muka masu tsada an gane ko wa zakha'iriha sannan kuma da zakha'ir taskoki jami'i na az-zakhira taskoki na ilimi to al-hijab Allah ya yayi hijabi kenan amma al-hijab bihi anna fa'is al-ulumi wa zakha'iriha malan yayi at-taqdim wa at-ta'khir saboda yana son ba'un ba'un din nan tun daga farko ya hankalta ba wato ba'un ba'un da yake son yayi kamar abin da ake kira as-sagar an gane ko kaga ya ce asbabul azab da kha'iri hal hijab akmala kitab yana ta hankalta ma as-saj'a ina ba ta fice cikin qur'ani ba kira shi saj'a sai kira shi fawasilul ayat sai kai suka ayoyi suna karewa da usulubi daya wa kashafa bihi da wannan littafin ne Allah ya yayi an haqa'iqid din daga haƙiƙanin addini addini na gaskiya wa asrarihi da kuma sirrukan addini nan ba irin wanda sirri ba a ce za a baka wani asiri a nan sirrin addini abubuwan da suka koyi na addini wanda ba a san su wa mahasinihi da ababen da suke masu kyawu na addini mahasinul kitab yana kyau mutum cewa maudu'i ne mahasinul dinin islami ɗalibai ilmi ku tashi mu nuna ga abubuwan da suke nuna addinin musulunci ya ɗauke da abubuwa masu kyau masu tsada wanda duk duniya ba wani addini da ke ɗauke da su addininmu ya ce a yi alwala al'akalla sau biyar addininmu ya ce a zo sau biyar a yi sallah al'akalla sallah farilla addinin musulunci ya ce a yi kaza akhlaq na musulunci duk duniya a ka addini da yake babu amma saboda musulmi mun ta kaida wani lokacin baba sun faɗaɗa da'awarmu ba mu dawo da mu kori yaren turawa ba amma su sun zamu sun koriya su koriya ɗin ba mu dawo mu tashi ba mu yi usulubin da za a gane addinin musulunci shi ne gaskiya wannan ya ce aƙidar shi Allah uku wannan ya ce aƙidar shi Allah biyu wannan ya ce sani ya ce Allah shi wannan ya ce kare ne Allah shi sai kasar indiya gaskiya addini ya fi addini 700 yanzu duk waɗannan kai da addike da aƙida ingantatta a duniya ai ka san wannan za ka ƙara gane cewa kai ma Allah duniya kaga mutum ya taso daga america dan indiya ko wani wata aƙida ya kasar indiya ya zo iska gunkin kusu ya yi mai su da kuma yana da doktora a cikin informatik da technology gumkin kusu kuma kusu bai rabu in muka same shi shike nan yara na da an same shi aini ba ma bukatar yuka sai a ce wanda yake da a kai ha mai kyau bismillah kasar indiya hindusiya saniya allah ce gatanan suna ta kashe musulmin indiya da sun ga ayyanka saniya wai kuma mace ce allah da mijin ba allah ba musulmi da sun yanka saniya sai ake fitar a gani muna daga kadibu mutum yana da doktora cikin teknoloji ko informatik ya zo yana masaniya su jana a muna ba wancan a masaniya su jana ba a dai aka tuka ne yanzu muga yadda za a yi ai abinci ta allah ya kyauta to shi ne malin yarci wa kashafa bihi an haƙa'iƙin dini wa asirarihi wa mahasinihi niqab kenan kashafan niqaban an haƙa'iƙin dini wa asirarihi wa mahasinihi an niqab shi ne kamar a ce wato kamar a ce gyale ko wani abun da za a sawa ya zama toshe maki niqab wannan abin da mata suke sawa mata ba su ci mishi niqabi to kun ga akwai niqabi ai ba a garin fuska to idan an cire shi da kuma alqur'ani ya sanya alqur'ani kamar fuska ce wato kama wani abu da wanda akwai wani abu da rufe fuska sai alkur'ani ya zo ya buɗe wani fuska ne don shi ne abin da ake rufe ba kuma mun ce mutum ya gamata da nikadi ya zo ya buɗe ya ce ai haka ne ma da ya ce ba haka ma da ke rufe malam ya ce wa akhlasa bihi al-ibadata lil aziz al-wahhab ta hanyar alkur'ani ne Allah ya tsarkake ibada da ana yin ibada amma shirka ake yi أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء رجاء فبقى نبني وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أنا شركة أما القرآن المسيح أكرون أعا با أبوت وقوة سيئة قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت a tsarkake ibada a salasa bihi ibada aka yi bayani yadda ake tsarkake ibada ga Allah ta fuskar alkur'ani da Allah suka ko ta hanyar alkur'ani lil azizi ga wanda yake mabuwayi Allah al-wahhab mai yawan baiwa malam yace to wafata habihi Allah ya bude da wannan alkur'ani linairi ma'aribid daril ba fataha bihi ta hanyar alkur'ani ne Allah ya bude linairi dan a samu ma'aribin darini ma'arib wato nan ma'arab bukata bukatoci a darini duniya da lahira muna son duniya muna son min lahira rabbana atina fil dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar to ma'aribud darini darud dunya da darul akhirah kul in kanat lakum ad-darul akhirah dan mu gari ba gida irin da ake zuwa ce an shiga wadannan gidaje ba na duniya da lahira kenan ta hanyar alqur'ani Allah ya bude alba kofa ba a san yadda za a samu duniya ba ingantattar duniya ba duniya ta hayaniya ba sai ta hanyar alqur'ani ko ba a san yadda za a samu lahira ba ta yi kyau sai ta hanyar alqur'ani na fata hukunci domin in an bi alqur'ani za a samu duniya ta fuskar da Allah yake so kuma a rayu rayuwa ingantatta man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun in ba abin Allah ba wahala za a yi ko an samu mulki da kuɗi duk abin duniya ne an samu in ba abin Allah ba ba zancen a rayu ingantattar rayuwa dan ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka duk wanda ya kauda kai tufidul umum ash-shart duk wanda ya kauda kai kowa yi shi komi kudinsa komi matsayinsa komi mulkinsa mace ne namiji ne ba ba ka da bari a kowane zamani aka yi shi a duniya fa inda lahu ma'isha wa barka Allah ya gode sai to da haka ne ta hanyar alqur'ani Allah ya bude da asabu ma'arif jam'i da ma'arab wato buƙatoci an gane ko abu tabi'ina ghayru ulil irbati min ar-rijal sanai ce wa matin kabiya minika ya Musa qala hiya asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra wani wuce ma'arib ukhra ko ba ka da bin su karanta ba kasan kalma idan lokacin ba a saba ita cikin wani nasi ba sai ka kamar ba kowa ce gare ka to lokacin mu na farko yayi nan za mu dakata dan je hutu kaɗan koda da 'yan mintutuka minti biyu zuwa minti uku zuwa minti biyar sai a dawo a ɗora da harkar awa biyu biyu bi irin lahi ta'ala kina yan wasu su ka zuwa tana yawan mu fara tun zuwa karfe goma insha Allah ta'ala a fara karatu a ga abin da hali zai bayan dan ya kamata mu dakata abin da muka faɗa da mun tunani Allah shi ba mu gada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bayan minti biyar za a dawo a cikin karatu